والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين فقل الله من قدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau hudu ga watan jumadal kula da uku ga watan jumadal kula shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in bayan jira na wari salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da tara ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya za mu ci gaba da karatunmu bayan sati biyu da muka yi na karanta akawun jinai ta wannan littafi mai albarka alwaji fi zikir sunnati wal kitabil aziz mun tsaya darasi na hamsin da biyu za mu tashi darasi na hamsin da uku da ɗaya to za mu tashi da biyu kenan muna shafi na ɗari biyu da arba'in daidai ko haka ne cikin adabu siya ladaban azumi mun yi na nawa na uku da hudu za mu tafi ko mun yi aljudu wa mudarasar alquran yawan kyauta ta annabi alaihi salatu wassalam da kuma musaffa da suke da malaika jibrilu dangane da abin da ya shafi alqurani da wata ramadan malam ji arabiya na hudu ladabi daga cikin ladduba na hudu da ake neman mutum ya yi a cikin watan azumi shine ta'zilul fitr gaggauta buɗe baki sau da yawa masu ilimin falaki da addini ya da su ba wai kawai ba gaya ba lokacin shiga wata ne ba a ta abin da ya shafi ku da baki da sahur ana so idan sun yi wannan binciken ya rika yawan amfani shi ne amfanin kalanda yawanci mun gudu ba ta ne daidai lokacin kawai da ramadan ne yanzu wanda tana da amfani ko da yaushe kana wutiri a gida domin kuma wutiri ba a so kai ne kullo alfujir in alfujir ya kullo ka gaba wutiri kake ba wata sallah daban kake yi wanda kai ka san sunanta tunda da akal fajr dai ba guda ɗaya ake yi ba saboda haka yana da amfani kwarai da gaske sannan mafiya yawancin ladanan da muke da su wanda suka san me suke za ga sai ya ci wani abu ma zai kira muku sallah saboda haka kaga a kai ma sanin lokacin yana da fa'ida a gurinka domin wannan ne idan malamin bai kira ba ka da iskali wata ran dan adam ne zai iya makara ka san lokaci sai ka yi amfani da shi rana ta faɗi kawai a amfani da shi domin so ake a gaggauta buɗe bai wannan yana cikin adab nan ladabai da ake nema ga mai aji an sa bin sa'adin anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qal sa'an da aka sa'ad Allah ya kara masa yadda ya ce annabi alaihi salatu wasallam ya ce la yazalu nasu bi khairin mutane ba za su taɓa gushewa ba suna cikin alheri wato ba za su guje wa cikin yadda suke a cikin alheri suke mai yawa ma ajjalin fitira mutukar suna bai wa su da bai kuma buɗe bakin nan ba ba wai ana nufin sai kayi ba ka dai sa wani abu a bakin ka kafin ka je ka gaida Allah wannan shi ne buɗe bai za mu ji da mai ma annabi yake buɗe baki zai zai za a faɗa wa ta'dilul fitri la yalzamu minhu ta'khiru salati al-maghrib to ga wani abu kuma da aka faɗa yace gaggauta buɗe baki ba baya lazamta wa mutane cewa kuma wato a jinkirta ba garba kaga an dau lokaci ba yi ba haka wasu masallatan suke ko masallatan sunna sai ga an jinkirta lokaci ba yi ba ba yi magarba ba kawai wai sai sai liman ya ji ya koyi kowa sai ya ji ya koyi a masallaci la mu'allal hu min al-ghayra kajin malam yace to ba ba wannan ake bukata ba inna ma yatahaqqaqu al-fitru bi an ya akula ma ta yassara lau abinda ake yake tabbatar da buɗe baki shine mutum ya tura abu da ya samu ko ya sha abin da ya samu shine buɗe baki wanda ko idan ka koma zaka ji wani abu ai zaman kansa yake yi ba domin wato wata kila ba abin da kala biyar shi da aka yi ba dan mai azumi ya kowa haka ba za ga abubuwa wanda baya iya ci ma ya yake domin mai azumi kwaɗayi ne shi ita ka san yanayin mace mai juna biyu to haka mai azumi yake shi ma ko ayi ne da duk abin da ya gani da rana ko wallahi ba zai ci wanka je bayan sha ruwa za ka gani shi ba to kawai dai yanzu yana wato shawar abu to sai yace um mimma huwa mazkurun fil hadith al ayat dangane da abin da aka ambata a hadisin nan mai zuwa a hadisi mai zuwa an ambata ma sun mai salli al-maghrib sannan sai ya sallaci magariba bayan wannan din sun mai yau ila ahli sannan mutum ya koma gurin iyalansa fa ya kula mimma razaqahullah bayan yayi wannan sai ya ci kuma abin da Allah ya azurta shi kaga wanda da muka ji kala biyar shi da ai ba za ka yi haramun bane ba wanda yake haramun in dai naka ne halaliyarka ai ba haramun kai ka ba yawa wannan shine to na biyar an yi kira alama ta yankara da hu ya ta abin da Allah ya hore masa mimma huwa mas'ulun fi hadal hadith wanda yazo abin ambatawa cikin wannan hadisi ya ranar sun kala daga Anas Allah ya kara masa yadda yake kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rukabatin annaba ne da aka tsara ya kasance yana cin lubiya ko lubiya take ce mata hausa wannan gaudan da biyu gaudi wanda ba wannan da ake kawo daga Saudiya na babban nan mai na wanda yake daga wujiyar da direct ya nuna shi a nan yake irin zana na Maryam da ji in za ku tuna karatun mu ko fa jaa al maqadu wa huzi ilayki wujidi al nakli tasaqatuku tasaqin alayki rutaban jariya to a rutab rutabatin kenan wannan irin wannan dabi'a shi annabi alaihi salatu wasallam yake samu wanda gaskiya mabiya yawanci in azumi ya zo shi kuma wannan da wahala ka samu mai zaki yawanci za ka ko dai zanne ya fara zuwa ba dan yi bai da daɗi wanda za ka ji dawa ka ji daɗin shi ne wannan ɗan saudiya wannan lagofa to irin su sun fi daɗi gaskiya to shi ba ba ta kai wajibi sai ka ci lodiya ba in babu wannan gashi sai ne kabula an yi salliya kafin annabi ya sallah sai ne wa in lam takuru dabati to idan baka samu wannan gaudan dalilin ba mai dadi ba la ka muradin to ka nemi dalilin ko wancan nan robar ko ko wanda ake yawo da shi a ba amma dai wanne ne gaba wancan gaudan wanda da yawa za ga wani yaki amfani da shi ba to idan babu shi sai kuma da wannan na robar in babu shi sai wancan busheshen in babu jiba zai ce ba ala wa fa lam takun hasaha sawatin min alma in babu zai dan kurbi wani abun kurba na ruwa sai samu ruwa ya dan kurba amma malaman da suke kula da lafiyar mutane sai gudu da kayan kenan bayan an ma karatun addini kuma a gaya ba dan ka kula da lafiyar ka ya kamata kai kaza ka ce ana so ka kiyaye ruwa mai sanyi saboda ruwa mai sanyi lokacin lati intestine da small intestine gaba in sun nan nabi ba komai ka tura mai ruwa mai sanyi ba za ka samu yadda ake so amma idan ka sha ruwa mai sanyi to zai ji ruwan wannan ruwan mai sanyi zai sa duk gaba ɗaya inda yi nan nabi zai tauke ba sai ya huɗi ibn da yi ba likita ne Allah zai kana karanta ibn da bawanta za ka gane cewa dan baiwa ne kawai Allah ya masa baiwa sosai mutafannin shi za ki duk fannin da ka ji ya yi rubutu a kai koma na hau ka koma kaza ka koma kaza Allah ya hore masa wannan domin ga inda ya kwankwada shi to sai yake cewa to idan ba ba ta ruwa an ba ruwan ba duk abin da ya samu amma kan mutum ya bude baki da abin haramun ko akwai wanda za ka yadda kake so ka ci da biyu ana shan ruwa shi kuma da sigari zai ba ko to kar ko mutum yana ja sai hakura ya motsa tsarin da zamu lada nan ko ba lada za a samu sai cutarwa mai yawa to wannan fa illam takun hasaha sawati min alma in babu zai kunkudu wani abu na ruwa ya dan kurku wani abu na ruwa na kira addu'a inda al-fitri ba ne mutum addu'a yayin buɗe bakin bima ja'a bi hadha al-hadith kamar yadda zuwa wannan hadisi an ibn umar qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi salatu wassalam ya kasance idza afara idan ya tashi yin buɗe baki kana sai ce ko idan ya buɗe baki haka ma zubar da nuna idza afara idza kana yusiru ba idza afara idan ya buɗe baki kaga abin da ake nuna a nan shine ba ana nuna da za ku lahu kaira ba ana nuna a annabi na cin da biyu yana zawo zawo wa jallatul guru wani za ka wa a lokacin yana ciyarwa ya saka kawai in za ka ci da biyu bismillah ka ci da biyu da bayan na ji wani kila ka ɗan sha ruwa ma to a lokacin za ka ce da haɓa rabo waktan na yin auruku wanda ba ta ajiro in sha Allah ba ana ji ake faɗa ba in za a go suna ci suna faɗa sai kawai yayin ci bismillah za ta tiya za ka yi bismillah bayan ka ci biyar ne an fito ka ci mara inna allaha witrun yuhibbul witra ka ci mara ko dai ɗaya ko uku ko biyar ko bakwai ko ɗari da ɗaya idan za ka iya cin ɗari da ɗaya a samu odd number to saboda haka idan mutum ya ci wannan kuma ya ce za a ba zama ruwa ta ce wabtan lajil uruku wabtan lajil uruku sannan jijiyoyi sun jiki wata batal ajiru sannan lada zai tabbata ko ya tabbata in sha Allah da yarda Allah abin da ka faɗa ke ba za ba zama uwar kanatul uruku ba za ta waje gidan wani rediyo zo da koyon kumbi mai aiki a gidan rediyo muka taba magana da ke muka ce Allah ya gaya mai ya gyara yana sai shi yake sakowa da sha ruwa ya rika za ba zama uwar kanatul uruku wa wata batal ajiru sai wasu ta haddace a haka وابتلت العروق لا بد من التجريد وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله اجروا ta tafi sannan wato jijiyoyi sun jike sannan lada zai tabbata da yarda Allah ko ya tabbata da yarda Allah abin da ka faɗa ke wannan ita ce ingantacciyar addu'a da ake yi bayan wannan to ya ce addu'a da annabi yace idan mutum yayi bayan ya zo ya rubuta ba ana amsa masa shi ne bayan ka ci abincin ka rubuta sai kuma ka ɗaga hannu duk abin da kake so ka roƙi Allah bayan ka ci abinci ka samu nutsuwa to daga hannu kai wa Allah kirari kai wa Allah alaihi salatu wa salam salati ka nuna kai mai rauni ne ka ga Allah bukata kullun ka rika haka sai ga Allah yana biya ma bukatun saboda haka wannan shine sannan wannan kun ji abubuwa gida na adab ladaban kenan ma yi ba ku lissa'i menene ya halatta ga azumi kuma mai azumi ya halatta wasu abubuwa da wasu suke haramta musu al'awwal na farko al-gusul litabaru mutum yayi wanka dan jin ya dan ji sanyin jiki jikinsa ciki ya yi zafi saman jiki ko shi ma ya dau zafi ya halatta ga jika watsa ruwa abin da yara suke gobe suna ta jika kai a gurin magabata suka samu sai dai kawai ka san zai iya haifan ma da mura gwara ka bari ko ko za ka yi wankan ka dan kashe ruwan ka yi wankan domin ka samu karfin jiki domin shi yana ba da karfin jiki ana abi bakar bin abdurrahman ana ba da ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam kan abu bakar bin abdurrahman daga wani sashi na sabba annabi alaihi salatu wasallam yace laqad ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil ardi yace na ga annabi alaihi salatu wasallam a wani guri da ake kira da al-ardi ya tubu ala ra'atihi alma yana kwaranyo ruwa a kansa yana kwaranyo ruwa a kansa wa huwa sa'imu a lokacin yana azumi yana zuba ruwa a kansa lokacin yana azumi min al'adashi saboda kishirwa aw min al'an ko saboda zafin rana kun ga shi magabatan ma shugaban magabata a gurin da aka samu annabi alaihi salatu wasalam cewa mutum yana iya zuwa ya ta kansa idan ba zai haifar masa da ciwon mura ba. Na biyu, almazma za su wani sai ya komi gari mubalaga. Ya halatta mutum ya kurkurar baki, ya shaƙa ruwa ba ya kuskurar baki ba ko in sai a hausa kuskure ne ka ce da kuskurar baki. Kuskurar baki shi ne ka ɗibo ruwan ka zuwa shi a gefe bai je nan ba, ka kuskure wa bakin. Ba je bakin ba, kurkurar baki kuma imrarun za'i filfami. To sai ya ce to to shi ne yake cewa a nan wa malik bin istinshaq ko ki Allah ki izin sabra kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi salatu wasallam ya ce wa malik bin istinshaq wannan hadisin mun biya ne sai baya ka kai matuka wajen shakar ruwa shakawa illa ta kuna sa'iman sai dai azumi kai idan kana azumi ba sai ka kai matuka ba daidai lokacin kawai ka dai shaka daidai misali domin da da kunne da hanci da baki duk suna da duk bai da ya haɗu rami kamar rabin gabi yayi ko ina a haɗe ki to yi za ke ware a likitoci na daban ENT a ce na musamman na wannan bangaren na'am idan ba shi ne aka ce waje in ba azumi yake ba kana nufin idan mutum ya shaka zai sake mura to ai ɗaya daga cikin fa'idodin da ake faɗa an kana shaƙar ruwa sosai duk wani da shi kasan Allah da hikima yake da tun da yake zuwa wannan gajin da yake cikin hanci yake zuwa ya tsaya to duk fito da shi zaka kamar shi ma wani wanki kake wannan musamman amma idan wata larura ce da mutum in ya shaka ko ba azumi yake ba yana sa shi mara sai ya shaka dai misali la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha shi addini ba takurawa a cikin sa in ba a karewa ba ita kanta alolan ba za ka iya ba ka ba ka substitution ballantana ballantana ku shakaranci saboda haka idan mutum zai samu larura sai ya shaki yadda ba zai cutu ba wannan shi ne akwai lokacin da za a zo ma wata kila aiki ya kai mara hanci amma hana shi shakar kuma in ya zo likin sai ya ce karka shaka in ya zo bai shaka ba alolan ta yi ta yi saboda haka ba shi da matsala wallahu a'lam to shine in la ta kuma sai ba duk wanda bai da wannan matsalar ya rika shakar ruwa sosai ya faru hajji zai zama tsaftataccen hanci sai dai mu ya aje na uku al-idama kaho kun sa annabi ya ce yin kaho ran 17 ga wata da 19 da 21 hadisi ne kyau wato dawa'un min kulli da'i magani ne na kowace irin cuta amma akwai wani lokacin da muka biya shawai da Muhammadiyya na ga wani littafi dan risala ce da aka yi shi akan hijama ahkamul hijama littafin ya ke sosai wani malami ya rubuta shi to a cikin ga yadda aka nuna ma da likitocin zamani yanzu su ma suna kawo ko yau din nan suna duba je na ga wani Abdulhamid dan Kaduna a Ikara suna daura ta kaho a musulunci likitoci ne da waye aka tara abin ya bani sha'awa sosai shi ne annabi tambayar da nace yau za ku zo Kano ku yi mana sai ce idan mun shirya mai magana sai nace to ya ake kira na dai tambayi to da ke in ji dan zai yi wani abu da za a iya a yi ya kamata mu gayyato shi mu gayyato sosai kuwa domin annabi alaihi salatu wasalam ya yi kaho kuma wato sabon da yawa sun yi kaho da yawa wata kila a nan za a iya cewa mutum da wani suka taba kaho a nan malam da ya ake za ka yi dawa tunda mutumin karkara ne kai ma ka taba yi biyu sau ka ga malam munir ba mutum to ji yau ku hudu malam a malam ba ina zai wani kawo kuma ka ya kamata ka yi wata ya kamata kawo roba ko shi ne da yanzu a gurin shi ne yake wai na sauki ana jini sai ka matsa baya yi ko kaji ko ya ya a da da kamar kan baya eh shine ake ce ba baya kaiwa wancan da ba wani ne kawai wannan wata kila abubuwa ai za za a kan tsira da yin su sosai shine kawai bambanci amma na ga yadda suke abin ya bada sha'awa gaskiya daura ta aka tara haka mata da maza ko maza ne in zama da muzakarin salim ne na gan su su mutum ashirin a likitocin sosai an zo to saboda haka kaga yin tsawo a wayannan kwanakin annabi ya ce yana da magani ne na kowace irin cuta sha tara sha bakwai sha tara ashirin da ɗaya ga watan musulunci ko ba shi ba aiki musulmi za ga wato tsawo ma ana yi ne musulmi musamman wani abu ya damu ai kaga da'u dawa'u min kulli da'i ko da yanzu in ba ciwo kuma me za a yi wani yi nan yawanci za ga wani guri ne yake kagewa ko guri ne ya taru da jini ko ya kawa da wannan shi ne ake yi kawo amma ni dai a fahimta da gwara mutum ya yi yana da larura in ba shi da larura kuma ai ba a fatan ta ita ita larura eh to shi ne alhijama kaho kaga anan za ku iya tuna hadisin jassama da yana nan ga jira ibn hajar wanda yawa na buga wa annabi ya baki lada ko ya baki lada sannan kuma hadisin kasan sai yazo yace wato wato kudin kaho khabithu kamar yadda yazo na gudun mai bulugul marar biya ke yi sai kawo hadisi ya kawo ya ci karo shi kamar yadda ya ba akan al'aura misali wanda ya jaba al'aura ta kuma ya kawo na kan da yake ai tsoka ce a jikinka sai a ba a cikin ubai da hadisai kawai a wuce gurin to shi ma wannan sai kawo bi malam jami'a da za mu haɗa hadisan nan sai ya zo ya ce annabi ya bada lada a aikaci ɗaya kuma annabi ya ce wato kasbul hajjaji khabithu ya za a yi mukaranar hadisan kamar yana so ya nuna mana wato larar da ake wa likitoci likitoci wanda ba malam yau ba za mu dawo da cewa wato hadisi suke ci ladan likita domin likitanci taimako ne ko sana'a ce tambaya ce kenan yawwa kun yadda da ce mukai nisa ne to kan shiru likitanci da wala ba za zo a halar zikin yan lafiya misali taimako ne mu da duk da alamun taimako ne ko duk gaba ɗaya ce gwaba in ka ga dama biyu ka ɗauko hanya ka yi kiyaji ka ce ni na yadda da a ga injiniya gaba na yadda da abin da ya ɗauko akwai wannan dama zira da ke irin in gaba wannan dakar kansa domin irin wannan ne a kwatanta tun da kaga ne Abin da abu da ita ce amsar likita, da likitoci suna nan ka ba su kai hannu. Ita ce amsar da Ibrahim kai ya bayar ya ce to, abin da ake so da likita shi ne idan, idan kamar yadda ba za a zo a ce mutum zai koyar da alkur'ani haramun da ya ce ya zo cewa ya karɓi kuɗi amma kuma wani hadisin ya zo ce ina haƙa ma a kasum alaihi ajran kitabullah mafi tantantar abin da ya kamata an koyar albiya shi ne qur'ani ne ya kuɗi ya koya ma littafin Allah ka biya shi to shi ma sai aka gwama hadisan maganar da yanzu injiniya ya sai malamin ka ce muƙarara shi ne idan malami shi kadai ne a garin ba wanda ya biya sai shi kadai kowa garin bai iya ba to dai zo shi sai an ba shi kuɗi zai koyar ya ta haramu domin wajibi ne koya mutane amma idan mutane sun iya kuma an tare shi an cire man lokaci to lokacin sa za a biya duk wanda kuka tare kuka lokacin da ya zo shi za a biya shi ba likita lokacin sa ake biya to shi za ka ce ba a so likita yanzu ya zo misali ya zo ya faɗi kuɗin da za a ya yanke kuɗin da za a bai shi kamar yadda ake a private hospital hospital ko clinic idan aka zo ki dubu ɗari da hamsin da ko ɗari biyu in ba wannan bai rubo ma ka ce ba zai ba wasu ba da suka ce in bai je mutu wannan mutumin ko kai kai aiki kai kai aiki kai ki zan kai a kamar kai ne wani alaji zallahu kana ta zalla ba kawo ya zo mutuwa zai ki fara rijiya da aka in baka je ka kwace ki ba ka ce ki duk sallar da kake kai kake saboda haka cutar rai ne to shi ma wannan abin da zai tafi kenan idan ya taso taimako ne ta aka in ya gama aiki ya ma aiki dan bai je komai ba to ba shi lada abin da kai niyya an yi ne wata muna gaji da wasu likitocin amma ta ne a nan muna zuwa su ma gabar na samu gaba kuma likitoci ma'aikata su wasu sun kai biyar muke tarbiyar aka tantance wani kaza kaza kaza amma da ƙarshe dai da suke yadda sun tausayi ya haka ne gaskiya to saboda haka mutum ya ɗauka taimako ne ko da za a biya shi sai ya shiga aljanna sai ya ɓalli ya riga malamin malamin allo ko malamin islamiyya shiga aljanna matuƙar ya kyauta da niyya domin ke tare ne a ba kake musu kudin goro wani yaro da ya rasu kwanan nan da ta'amar nan ya yi tana zuwa makarantar nan abokin su abubakar ne na alade da ta'ama idan ya tafi mataki ne idan ya tafi jigawa hatsari ya biyu wata ɗaya da rabi ba yau idan ya je ɗan wuju da ake dawowa nan abin nan baya zuwa wallahi kawai yake zuwa duk marasa lafiya ya ta duba kuma ya yi da kuɗin zai da jikinsa shi ke nan gaje da likitoci haka a ana samu gashi nan baya ta biya a bidiya ai ba ce amma ya mutu kudin goron ne bai kamata ba eh bai kamata ba akwai su suna nan akwai likitan babba ne ba zan faɗi sunan sa ba ni kun san shi babban konsultant ne shi dan yi na dai duba ka idan musamman manyan mutane ya ga waka da kudin sai tsako a zuwa sai waka ya rubuta ma magani zai ce je ka sha Allah akwai ire-iren su kuwa akwai ire-iren su ki saboda haka ko ina ai ba a razana Allah ko ina to wannan shi ne to amma dai mutum ya ɗauka da kyakkyawan niyya kai abin da nake gaya musu mafi yawanci za ka ga ɗalibi likita ya fi kowa ibada in dai ɗalibi ne haka ne injiniya za ka gansu sun fi injiniyoyi sun kaji in ka je ka ga mutum na azumin litinin alhamis sallar dare hadda hadda qur'ani tilawa na gaya ma wallahi yi kira zan da yau da kwakwalwar tana karba amma ki zama likita zai ga ya zama arogan yake nan kuma sai wanda Allah ya illa ma da yawa wallah sai wanda Allah ya tsaye to shi ne akwai wannan abin da ake so a gabatar da mai cewa ce ba goli ko da za a zo a baka wani abu wannan lokacin ka aka tare kawai amma kai aikin taimako aikin lada kake to shi ne yake al-hijaba Ali bin Abbas kala ita jama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa sa'im annabi yayi kaho lokacin yana azumi ne wanda yake nuna za a iya ɗiban jinin ka in ba za ka jiga ta ba idan ba za ka jiga ta ba likita zai gaya ba ya auna yanayin jinin ka an auna wa BCB an auna waye duka aka ga ba ka da problem a ce kana za a ja ba komai idan ba za ka jiga ta ba ba komai domin ai kaho fitar da jini wani yana nan za a ce kiransa ana ta neman jini aka zo idan aka auna ka baka da matsala ba za ka jiga ta ba za ka iya bada jinin ka amma da kyar din ba za ka jira ta ba kar a ji a yi gawa biyu ko marasa lafiya biyu ko an ce wani ya ji ake wajen da shi ma zai je kwanta aka ninka bar jinin wanda aka yi ba to kada a yi wannan shi sa zai sun auna to shi ne na hudu oke ci gaban sa malam yace wa tukrahu in kan kiya ala nafsi ga ba shi kenan kuwa yace an ciwa mutum makruhi ne mutum ya in yana jin jin cewa zai samu rauni da yana tsoron jin rauni a jikin sa kada ne an sabi tilbunani babban ɗalibin anas dan malik kenan albunani ba ana yi su ila anas bin malik gida da kaji jira ka da ya magana anas domin malamin sa ne a kuntum takrahuna al-hijabata lisa'ili yace an wa anas dan malik tambaya shin kun kasance kuna kyawar yin tsawo lokacin da mutum yake azumi ko ga mai azumi kala la anas dan malik yace a illa bil ajli sa'ad sai dan dalilin rauni bikin da zai rauni to bai kamata ya ba na hudu alqulat wal mubashara ya halatta mutum yayi sumba ya sumbaci iyalinsa ko ya rungume ta liman kadara ala dabti nafsi ga wanda zai iya mallakar kansa kaga wannan kada ba hauke ma ya ɗauko wannan ba naka bane yawwa ba naka bane ka kyale larabawa da suke al'amarin su kawai Allah ko ya fito ki sai ta yana Aisha radiyallahu anha qalat an karbo daga nana Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sabbi ba ku ji jama'a abin da take Annabi ya kasance yana kumbatar iyalinsa wa yubakiru kuma ya runguma wa huwa sa'imin lokacin yana azumi wa kana amlakukum li iradihi amma ku sani ya fi ku mallakar sha'awarsa shi yana iya kontrolin din da kai ba ba ne mutum na biyar an yi su biha junuban mutum ya wayi gari yana da janaba ba wai mutum ya yi janabar bayan alfajir ba janabar tun dare ya samu da ko kuma ya kwanta bacci bayan ya dawo ya sallah zuwa sai kuma ya mafarki aga ya tashi da janaba to shi ne ma ne yake shi ma wannan halal ne ba haramun bai da safe da ake wanka in dai ba wannan muna maganar janabar farke ma fa kenan wanda ya sadu da iyalinsa sai ya yi wanka har sai da alhaji da kundu janaba ba ta hana ɗauka hannu amma mai bacci ku ko da rana ne wannan ai ba shi muke magana ba ba da mai bacci muke ba muna nufin wanda ya sadu da iyalinsa ya kallata wato filai har kuma yawa yi gari bai wanka ba da shi ake magana to saboda haka waye gari da jaraba ba ta hana shi sa ake faɗa wacce ta gama al'ada ta gama al'ada wai wace wanka ba tun ka alhujjar ya fito ta ki ɗauka azumi wannan ganganci ne mata suna yi al'ada saura minti biyar al'adar da ta ɗauke ko da ba zai yi wanka ba a lokacin to ta je ta sha ruwa ta tsawon azumi sannan daga baya ta yi wanka kai ko saura minti daya jinin da ya tsaya alfijir ya kullo alfijir bai kullo ba saura minti daya wajibi ne ta dawo azumi haka nan in bayan minti daya al'adar ta tsaya to ba azumi suna jin haushin wannan za ka ce ma tambaya haddacin hancin magana to kaza kaza kaza kaza duka wannan duk bayanin da za ta yi zai kwarai ba azumi babu akwai wanda kuma tana jin yanayin zuwan al'ada saura minti ɗaya rana ta faɗi wallahi sai ta ignore uwar ba ta ji ba saboda saura minti ɗaya ko biyu rana ta faɗi sai ta yi wannan to Allah ya ji ai ya sani kuma to saboda haka wannan shine to sai yake cewa ana ja wa ummi talaba an kalbo daga na Aisha da Ummu Salama anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yudriku al-fajr Annabi alaihi salatu wasallam al-fajr yana riskarsa wa huwa junubun lokacin yana da janaba min ahlihi daga iyalansa thumma yastasilu sannan yi wanka wa yasumu kuma ya azumi to kaga kace nan Annabi alaihi salatu wasallam alwatu jaraba da iya samun da tun dare ya kai alƙullu alƙudu da ita sannan kuma ya wanka ya azbe ɗau azumin sa cikin na shida alwisalu ila sahar mutum ya sadar da buɗe bakin sa har zuwa sahur da kitin komai shine wisal kun sa annabi yana wisali ki kwana ɗaya biyu ba tare da an yi ba ba tare da ya sha ruwa ba yana wisali عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابو سعيد الخدري يا جاء النبي عليه الصلاه والسلام yana cewa la tuwasilu kada ku sadar da azumi wannan ku hada shi da wancan ba ku ci komai ba kada ku yi kuma man da suka yi da ba ko nijin bane ba ko duk wanda yake yi bacci bai bai yi da baki ba shikenan kuma sai wata wange garin ba da Allah bai kama da wannan yanayin ba da haka yawwa sai ya ce to fa ayyukum arada an yi wasila duk wanda yake so ya sadar bal yi wasil to ya sadar da azumin sa hatta sa'ar amma zuwa sahur kawai aka bar ta duk wanda yake so da wannan niyyar jiwa zai samu lada dan yadda annabi yake to ya sadar amma iya da wanda aka wani zuwa sahur kawai an zo an yi bude baki ya koyi misali zai to iya da wanda aka baki shine kawai zuwa yaushe kullowa al-sahur na shi ya ga dama yi dama ba wanda ya dora masa shi ya ga dama yake so yi ba wanda ya dora ba shi ne yake so yi saboda annabi yana misali kwana biyu uku a jere misali to shi ma sai yake so yi ya ka ce to kai haramun ne kai biyu a jere sai dai kai kwana ɗaya da awanni ko kuma awas kawai daga magariba zuwa sahur lokacin sahur da an daji yin zaur da wuri kenan kayi misali sai Allah ya baka ladan da zai baka a wannan kan tun da ba dole ba ne mu ba ma za mu ba ai ba dole a ciki wannan rijiwa yana daga eh to sai ce kalu fa innaka tuwazil sai Allah zai baka ladan ba kai ba saboda ni sai ce fa innaka tuwazilu ya rasulullah sai zafar ce ce to ake kana misali ya ma'aikin Allah misali dama wucewa kenan ko ko qur'ani haka zaka ce wani yayi wasilu shine alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim kamar da su dai ko wasu ban sallar tarawih hade wannan shine misali ya hade a hada aya ta ɗaya da dari don ya dace misali ya hada na ɗaya da dari ko me to sai ki قال جاء النبي يجي لست كهيئتكم yanayi na ba irin naku bane inni abitu li mut'imuni yut'imuni ni ina kwana ne ina bacci akwai mai ciyar wanda yake ciyar da ni kai wa yake ciyar da ni wasakin akwai mai shayarwa ya tsini da yake shayar da ni annaba ana ciyar da jiya na shayar da ni kai wa yake ciyar da kai shayar da kai babu saboda haka kaga ka sha ba wa kanka ruwa kawai na bakwai a cewa ku yin addu'a ko brush a samu brush a yi amfani da shi da tooth pestle nan da ake sawa dan wasu za ga mutum wai zai ga ya takura wai ji ba bakin sai ta wani wai ji ba zai brush ba saboda kuka baka ji da lokacin zawon in ka zo za ka zo a rika samun iya golin in ka zauna cikin mutane amma idan ka tashi ko da safe ne ya halatta ka dauka sai dai wasu na bulibin cewa yana sa yunwa in yana sa ka yunwa je ka nemo ita ita zan ya fita yunwa ko ikon Allah to wannan ne halatti ake faɗa za a goge wani za a goge wani idan kana samun matsala sai ka yi tun da dare yawa waɗibu ai ka ta abubuwa kala kala ne ko wanda yake yi sa wuce ya fi jin yunwa wani kuma yake yi ta kayi kawai ruwan guru wai azumin da lafiya lau yake yi a inda halitta ce ko haka bai ke harkar sa kai da ba ka ganewa sai ka yi hariyan mari a kai hariyan mari a dinka ko shi kuma da ya fi gane cewa ba zai shigo ka kane yi wasu ba sa tsawon daidai da ke sha ruwa ya ci da biyu to ai da biyu ma abin suka ce wani zai ce ruwa kawai yake sha ko ruwan guru amma da dare zai ta wani to halitta ne wa ibu ta tunani ma ba haramun bane yi ana wannan azumin ma ya kamata yi da ka zo zo a jikan shi sai ga mutum ya samu nishaɗi eh sai ya samu da zuwa saboda haka na biyu kenan wani adhan da shafa mai sun ya shafa mai a jikinsa na Oho, ya ce wai turaren ma yana son yiwa ya danganta na mun je halitta ce dama ba ce dole ba amma dai kada mutum ya yanayin da zai cutu zai cutar da mutane shafi ne ko a shafi layi ka eh kaga a shafi layi ka eh aka ce cewa ba a misali da shi sai ce wa alaikum salam turaren wuta eh baya karya azumi ai shi ne muka yi a dunkule da tararen wuta ko wanda aka ga a waliki ai ba sai na karya shi aka yi makaroni ko eh sai mu kyale karatun mata ne ai misali saboda haka misali ma yake dawa sosai saboda haka sun ɗauka yana karya azumi to baya karyawa ga wani ba tun da ana gaya mana wani kowane da sa kwalli saboda kai kaki za ga bakinsa ya fito kwallin da ake sawa da za ga da iyayen da iyaye na da ba ne yanzu ba za ga ko zuwa ga da take zuwa kai ta ga daga idan ka ba kwalli na da to nan ya ta sabo ka wallahi a ta ba sai kamar kaza gidan koli haka suke bala sai ta sa ba kwalli bari haka ne ko amma yanzu ta ba ruwan oho sai ka ji suna ido kamar nama wa idan kamar nama sai an sa ba wallahi ka ga ran juma'a ana zuwa gaida kakanni da wai in dai ka shiga ido ba kwalli za a kamo ka ce ido ka kamar nama kamar ka zaki dan koli sai a dauko ka dan barawa to so saboda haka da sa kwalli wal qadratu da karin ruwa karin ruwa wal hukuna da allura amma zai bayani anan karin ruwa wato wal hukunati da kuma allura sai dai idan wayannan biyun gaba ɗaya na abinci aka yi mutum kun za akwai na abinci ko idan na abinci ne to wannan bai halatta amma mutum yana zazzabi ɗaya dan kurijinsa ta yi ƙasa ta yi loyi ta ƙara ma ruwa ta ce azumin zara ta wal aslu fi ibadati hadhihi al asya ma yake dalili kuwa wajen halatta wayannan abubuwan albara'a al-asaliya wannan ka'ida usul da aka koma usul biki me albara'a al-asaliya wala ne yawa to ga dan wani tamman da ji yawa al-asl fil ashiya al-ibaha asalin abun yana tuje ba ka haramta shi in dai aya ko hadisi ne ya haramta shi to alai simple shine albara'a al'asaliya ka'ida ce a usulul fiqh walau kanat mimma yahrumu 'ala sa'im da wannan abubuwan suna ji abubuwan da ya haramta ga mai azumi la bayyana Allah wa rasul da Allah da wanzu sun fito mana da su karara wa ma kana rabbuka nasiya ka wala ya iya hujja yace ubangiji ko baya mantuwa ballan da za ji mantawa kai ga wayannan wa ma kana rabbuka nasiya ubangijin ka baya mantuwa to wannan kun ji wa'annan sai ma ne ce ya mu tadawwa to an gaba da azumin farilla abubuwan da ake faɗa a nan wasu da yawa sun shafi na nafila sai ta azumin nafila raggaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo jira da mutane Allah tabbata gare shi ya kwadaitar fi siyami hadhihi al-ayyam dangane da azumta waɗannan kwanakin al-awwal na farko sittatun min shawwal kwanan shida na azumin shawwal kuma shawwal din nan ba wani lokaci a cikin dai watan kawai za a ga wasu masu yin ma ana gama azumi washe gari da washe gari kawai sai dora ba wani da ne in dai ne kwanakin da aka hana azumi ya halatta yayi masu yin makina sabi kuna na awwaluna ko eh ba mai ai ka san wani labari da ke karanta ya ɗazu za ka ga na tura shi na tura shi multaka cewa wai wani bawa Allah ne ya yi tafiya ya yi tafiya matarsa uku to ta uku ita yake zo ya manta ta yadda ɗaki ya tafi ya dawo yanzu ya ruje yana zo ya faro amma ta uku amaryar ta ɗakin da yake zo ya fara ya yau kan sai da to abin da za a yi kowace ta kara kanta da aya ta Qur'ani duk wacce ta ta kare kanta da aya ce kenan wanda ta bude dili zai tafi ɗakin ta kanta za a fara aka ce to ta farko ta fara ta ce to sadiquna sadiqu ulaika al-muqarrabu kaga mariga ya jure mariga wa ta riga kowa zuwa kenan sai aka ce to an ji ta ta aya sai ta biyu ta tsakiya ta ce hafizu ala salawati was salatil wusta kaga ita ce a tsakiya sannan sai ta hukun gaban zai na ta faduwa sai ta hukun ce wal akhiratu khairul laka min al ula yace da Allahu akbar wai haka gabara duk zama da haka iktibasi ne mai kyau sosai da sosai ya kayatar da ni abubuwan nan to sai yake na farko kenan azumin sitti shawwal an abi ayyuba da ansari an karbo daga abu ayyuba da ansari radiyallahu ta'ala an ya ban sunan sa na al kan ya ta kuma mala ni sa ta mata mala zama ne ko ya ban da yi ta da yana da yawa kan ko sa da dini zai yawa mai farin gida kenan da tiyo shi ya dauki annabi alaihi salatu wasallam a cikin gidansa to shine anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala annabi alaihi salatu wasallam ya ce man saba ramadana duk wanda ya azumci watan ramadan summa sannan atba'ahu sittan min shawwal ya bi da kwana shida na shawwal kana ka siyar da kamar ya azumci zamani ne kun ga anan ne ina ji ma na usaimi din ban manta wata wansa ba suke kawo wa an kafa da wabi ba da ta usaimi cewa mace wadda take take al'ada ya halatta ana binta azumi a cikin ramadan da sai guda hudu ya halatta ta yi zuci gawa shi ne suka ta sai ta fara biyan wajibi in har tana so ta yi to ta fara biyan wajibi idan ta biya wajibi haka sai mai dalili suka ce annabi cewa ya tsumma atba'ahu sannan ya bi bayansa ku duba fiƙiyo malam sannan ya bi bayansa da guda shida na kyawa ba zai yi ba zai yi ina bin ka baki ka zo kai mun kyauta ba ka ce Allah ba shi yake wuri dan me za su zo wa Allah kyauta kuma yana bin su baki ina bin ka naira goma kawai ka zo da naira biyu ka ce da Allah ga wannan araji wani abu ka naira mu hankali eh kawai a ka ba da kuɗi na ni gwara ka ce ka rage ga naira biyar da Allah kana bi na biyar ko ba haka ba ne to dai sai sai kawai saboda wannan wai suka ce a aiki masu amsa ta biyu suka ce aiki sai shauƙa ramadan yana da lokaci za a iya biyan har zuwa sha'aban na Aisha ta ce suna jinkirtawa har zuwa sha'aban su biya hadisin Aisha to kaga wannan abubuwan biyu kowanne ka ɗauka yayi ba wanda suka takura kowa idan sai su ci shawwal yanzu ta sani cewa dai ba za a ba ta ladan bakiran da ta biya ba shi kenan amma abin da ya bi ta fara biyan baki in za ta iya sannan ta yi cewa in ba za ta iya wa saboda larura irin ta mata kuma idan ka bada fatawa ta biyu ka takura su da yawa idan tana kwana bakwai ba tana cikin ba cikin kwana bakwai a wata ba hutu ke amma idan kake za ta iya fita jawarin da ta huta ramuwar ramadan ko ko wata ɗaya ne yake ɗaya ɗaya za ta biya dinkin ta ga an dai bai wuce ta bar ba ne to wanne fita jawar shi ai shi za ta wada limitation din za ka ci shi za a iya yin sa yanzu amma wancan da ba shi da lokaci shi a iya warin sa saboda idan fita jawar in jawar ya wuce ba a fita jawar a jere kai zikin zulkada kuma kai za ka faɗi kwallon da waye faɗa sai dai ka ce kayan jaharun layi da muharram ko yawa kamar yadda za mu zo hadisin gaba to kun ji wannan kamar ya adauki shekara ne shi ne zamani kai za mu zo zai yi bayani da kansa a ce ma mun ɗauko ba na uku da na hudu na biyu da na uku yau mu arafa azumtar ranar arba ne gaidar hadi amma ga wanda ba mahajjaci ba mahajjaci ne haramun ne ya azumi sai dai ya tsayawa arfa shi shi nasa azumin kenan tsayawa arfa ba mu kuma regulation da aka yi da aka ba mu regulation shine mu yi mu yi azumi to sai yake so yana rasu an aji ka tada da lansari ka oke wa ashura tabi'un ashura wa yawmu wa yawmun qablahu da rana kafin ta tasu akin ko ka samu bawo da yake wa tasura da tasura to saboda kasuwa na tara kenan wa azura da na goma ana bi ka tare da lansari kala to ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an sau yawmi arafa an wa annabi alaihi salatu wasallam tambaya dangane da azumin ranar arafa kala yace yukaffiru sanata al-madiya wal baqiya annabi yace ina kankare azumin shekarar da ta gabata da wacce kake ciki shine albaqiya wanda ta tude idan kun fahimta da kyau me ake faɗa ke nan yanzu misali idan ka yi a wannan shekarar 1440 wace shekara ke na ake nufi an zanka ne eh 1439 1440 shi ne abin da ake nufi ba 1440 da 1441 ba walbakiya wacce ta wanzu kake wanzu a cikin ta kusa karewa to da Allah ya kankare ma zulubin ba ne mutum wato ila an san yau mai asura aka yi wa annabi tambaya don gani da azumin asura fa kala dan take ji kafiru sanatul madiya shi ma kuma yana kankare shekarar da ta shudi ta karfafa juna kake in baka samu wannan ba kai wannan idan ku kai to nurun ala nurin ke baka sani ba wani daga ciki ko ma Allah bai karbi wancan ba ya karbi wannan shi ne ko laliban da ake duk lokacin da wani abu ya zo na falala a daure a yi daga bana sai bai وعن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا أم الفضل بنت الحارث التي متعني سنة جاهية إنها أقبلت يوم عرفة رانا عرفة في سياق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن كان إذا أدرك النبي عليه الصلاة والسلام فقال بعضهم وسكتي هو صائم أي يرى أذن أتكين صاحبين يأتي موت وسكتي يرى أذن وقال بعضهم وسكتي ليس بصائم يوم أنه بايع أذن فأرسلت إليه بقدح لبني dan ta raba rigima in ji ummul fadl ta ce na aika mata da jau ina alƙada jau irin kofin nan dogo ta aika mata da nono a cikin ciki wa huwa waqifun ala ba'iri yana tsaye yana kan ragumin sa taguwa bi arfa da arfa fa shariba hu ya sha ya sha shi kaga an raba rigima wanda suka ce ba a azumi sun ci an raba rigima ita min ba a azumi ranar arfa kenan وعن ابي غضبان ابن النبيب المغري قال سمعت عبد الله بن عباس يقول نادى ابن عباس بن توحيد سام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء lokacin da annabi alaihi salatu wasallam ya azumci ranar ashura wa amara bi siyarihi ya yi umarni da azumci da su ba mun bada su da dawo Na'am, sai ya ce wa mara bisiyanihi kuma ya umarni da azumci. Kadu ya rasu da lafiya suka ce ya ma'aikin Allah, innahu yawmun to azimu da yahudu wannan tsara. wannan ranar bai hudu da nasara suna girmama ta suna girmama ta faqa da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce fa idza kana al-amul muqbilu idan shekara ta zago insha Allah da yarda Allah sumnal yawma tafi'a to mu kuma za mu hada da rana ta tara kun ga ashe wato annabi alaihi salatu wasallam yayi wannan magana ne a shekarar ta ta karshe ta goma domin a farkon shekara ta ta sha ɗaya annabi ya bar duniya farkon shekara ta sha ɗaya a wata na uku ko yawwa kada yace falam yati al-amul muqbilu shekara mai zuwa bata zago ba din a ta tofi a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya bar duniya jiya mun yi hadisan da suke nuna ya annabi ya bar duniya hadisai masu daga hankali kwarai da gaske a lulu ko na hudu siyamu afsarul muharram azumtan mabiya yawan kwanakin muharram watannin muharram inna iddatul shuhur inda Allah na ashara shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atul hurum to sune salatun mutawaliyatun wa rajabun mudhar ko wahidun mudhar haka hadisi ya nuna ala daiful ma'arif na ibn rajab yana da kyau dalibin ilimi ne neman wannan littafin da daiful ma'arif na ibn rajab alhamdulillah shi kawai bayani yake akan watanni kowanne wata hadisan da suka yi magana akan wata to annaba ne da azu salami ya kwadaitar da yin azumi a wannan watannin guda uku su ne guda uku a jere ɗaya a wani zulqa'ada zulhijja muharram sai kuma rajab kun ga su guda hudu to wayannan watannin ba a yaki a ciki duk wanda ya dau makami ya je yaki ya ce wai shi da hadi ɗaya ne shi da wannan ma'aure ne da za ku ta gane wanda suke ta rikice rikita a baya da sunan addini zai ga ba kowane wata afka wa jama'a aiki kaga ba addinin musulunci bane shi addinin musulunci yana da tsari da ya gindaya to saboda haka wannan shine to sai ce ana bi hurairah kana qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam afdalus siyami ba'da ramadan mafi falala azumi bayan ramadana shine jarul lail muharram watanni Allah ku duba sai da Allah ya jingina izafatu tajribi ya jingina wa kansa watannin Allah na wato jarul lail muharram watannin Allah wanda suke ba ta albarma kaga anan ne idan da wanda suke azumin rajab azumin gobe ko ba su jingina annabi cewa ya ce ayi ba a zuwa wannan aka kawai yayi amma ka zo ka ce annabi ya ce ayi wata daya to annan ne malamai suke da ikani ka ce ba ka da hadisi ko ɗaya ingantacce wannan in ji za ka wace da shi me yasa to baka yi zulqa'ada ba baka yi zulhijja ba ka zo ka ɗauki murajab sha'ban ramadan wata uku a jira ka ɗora tsoho wata uku yana yi wata uku tsoho da aka sauke ma shi sauke wata aka yi ba yau aka yi wa'adar da jiran sai kuna hulumiya da ku a baya ko shi cewa aka yi asali farko ba ko zai iya aka ce biyar daga baya aka zo aka ce sai ba zai iya ba aka shafe mun biya da ko an da littafin to amma sai a zo ai za a dora wa wani azumi mataki za a dora ne karfi a jika ce wata uku a jere ko wata daya yanzu azumin su samari sannan a zuwa kuma a kuma wani a ce bayan shi kuma za a yi ramadan amma wai sai a ce azumin tsofaffi kuma za a ga illan shi ne irin wannan abubuwan lokaci ya tsawo sai a yi tarjewa saboda ka taso kaga ana yi a gidan ku iyaye da kakanni da wani ya zai wajen sai ku zage shi ku ce ai kaza ka ji idan kun dade kuna yi littafin hadisin da ya kun girme shi hadisi ya biyo saboda haka wannan shi ne abin da ya kamata lallai mu lura da kuma kiyaye to sai yake cewa to kaga rajab ya zo kawai da azumi da yawa sati ɗaya biyu da wannan niyyar yayi domin a shaban ma a cikin zulqa'ada ma kana da dama zulhijja ba haka za mu je gaba ba mu ji me yake faɗa bayan na barin lafiya ne wa afdalus salati ba'da al-fariidati salatul layl mafi falalan sallah kuwa bayan sallar farilla shine sallar sallar dare sallar daren nan fa ko kwanciya kai yanzu bayan isha ka tashi karfe sai kai sallah tabari da wuce ka koma kai kiyamun dai bambancin ku kawai da wani shine wanda ya tashi karfe uku zuwa sama ya fi ka balala domin hadisi ya tabbata hadisi ya tabbata cewa wato hadisi hadisi ya tabbata cewa Allah madaukakin sarki yana tambaya kowanne dare yana sakowa tsakiyar dare jaukul layli yana tambaya hal min sa'ilin wa hal min mustaghfirin akwai mai neman gafara akwai mai tambaya kullum kullum ana wannan tambaya kullum sannan kuma kaga shi ne bambanci amma idan ka tashi sannan kuma shi ta hajjudi wa min al-layli fa tahajjad bi nazilatin laka saboda haka shi ne bambanci in zan samu ne kai bacin ka tashi da dare sannan kai sallah kuma in zan samu ne ba ya zo ka da wato da ka jingina ta da alfujir kai bacin ka ka more karfe hudu da rabi ka tashi ko hudu idan kai ka bai da hudu ranka iya wannan lokacin shi kenan sai kawai daga nan ka zauna akwai sunna da annabi yake ka bi wannan tsarin sunnar maybe za ka yi azumi ka yi da wuri ka jira minti sha biyar ba tare da ka ci komai ba an kira alhudu ka tashi ka yi sallah haka aka fito daga nan kuma ka ɗanka shingida a kan hannun dama bayan ka yi da atal fajiri sai ka tafi masallaci haka annabi yake kullum to in ka bi wannan sallar sai ga abubuwan ka suna ta tafiya yadda ya kamata maimakon ya zo ya tashi da daren kuma ya makara da asuba ya gina ɗaki ya rusa wani to ba ka ce so ba to sai ce siyaba kan sha'ban to ga ya zo azumtar mafiya yawan sha'ban kun ji sha'ban ma annabi ya fi azumta ba rajab ba bayan ramadana ana aisha qalat ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama shahrin qattu ana aisha ta ce ban taba ganin annabi alaihi salatu wasallam ya cika azumin wani wata ba tun da nake tun da nake in ji ta sauran mu minti uku wala mu zauri mu karasa tace tun da nake tace illa jara ramadan in ba wata ramadan ba wa ma ra'aytu bi jari akthara min siyaman fi sha'ban tace wata maganin sa wato um fi jari akthara min siyaman a cikin wani wata yana yawan da azumi ba illa fi sha'ban shine fi sha'ban in ba a cikin watan sha'ban ba a nan da yake wai kawa shi ma ba shi ma yana yin duka ba kuma ga hadisi dan da yake cewa idan ta safa shabanu fala ta sumu ko to bara mu tsaya akan na shida sai mu tashi na bakwai um tafi mai zuwa al israil wal qabil saboda dacewa da gobe gabati azumin litinin da alhali an rubuta wata bin zaid kana inna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu yawmal israil wal qabil Usama dan zai yi ce annabi alaihi salatu wassalam shine hibbu rasulillah ibnu hibbi rasulillah annabi ya kasance yana azumtar ranar litinin da alhamis wasu ila an zalika aka yi mata tambaya akan haka fa qala fi ce inna a'mal al-ibadi tu'radu yawm al-ithnin wa al-khamis ayyukan bayi ko da litinin da alhamis ake sama da yanzu gobe duk za a yi ayyukan mu har sai daga cikin hadda zama karatu mun bi al-khamis za a hada da shi a sama amma banda wanda suke gaba an san dai gaba gaba shine ka kullaci mutum amma idan mutum wani rashin mutunci yake ba ko ne ba wani wasa sai ka daina wasan za dai a gaisa kuma baka kullace shi wai ka ganji ba za ka tunai wannan baya kiran sa gaba kuma kare man sallama amma idan ka daina man sallama an ka ganshi ka dauke kai kuma kana kullatar sa shi ake kira gaba amma dan ka daina mutum wasa ko wani abu da yake ma ba ka so yanzu amma dai za ka yi man sallama kuma ba kullace shi ba gaba ba in za ku iya tuna karatun mu na adabul mufrad shekarun baya mun zo wannan gabobin to shine ma da yake to yana aduntar lijin da alhamis inna inna amalan ibadi tu'radu yawm al-ithnain wa al-khamis saboda ranar ake kai ayyukan bayi ranar alhamis za a zama da su wanda kai kuma daga alhamis daga juma'a ta lahadi sai lalle zira kuma kwatar su juma'a da wani duk kwana uku uku kenan ko Allah ya datar da mu abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ba da sarki ya yi mana alaikum salam ai na'am a komai zai yi in ka gane karatun namu amma abin da aka fito shine daga dalilin sai ruwa in bai samu wayannan ba sai abin da ya dawo bai dawo da shi ne halin a babu wani ai da mun karanta yanzu da kaji babu ita gaskiya wallahi a'lam Allah ya dace da mu muna roƙon ubangiji da sunan sa kyawawa da tsofin sa madaukaka Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi kwambanta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje wata Allah ba ɗaukakin sarki ya taimaki musulunci da addinin musulunci da musulmi muna rago ubangiji da sunayen da kyawawa duk wanda suka yi mana wasiya da addu'a Allah ka biya musu bukatun wannan kasa ta mu Allah ya zauna da ita lafiya zabe da yake kin karo mu Allah ya sa a yi lafiya ba mu shugabanni na gari Allah ka zaba mana waɗanda za su kyautaya mana Allahumma aminna fi awqanina wa aslih aimmatana wa la umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wa taqaka واتبع عبدك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم امين